الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da takwas ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1400 18 ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1434 daidai da 30 ga watan januwari shekara ta 2013 wannan shine kasar na 29 daga cikin jiran ya karatuttukan littafin تدوين السنة واللفر بروفيسا مطر الزهراني الله مدوككين سركي ظافر كامش idan ba a manta ba muna ƙarƙashin ainihin wato faslin farko na wannan littafi a inda yake ɗaukowa a ƙarƙashin babu na biyu ta duni sunna fil qarnaini al-awwal wa thani al-hijriyataini al-hijriyaini ina fata an gane yau za mu tashi inda mala ya ce alkitabatu bis sunna ba'dhum ila ba'dhin wa min amsilati tilka ma yali dama wa min amsilati zalika ma yali dama ba ku manta ba muna karatu ne dangane da abin da ya shafi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama game da rubuta ta wannan karatun ina son ku gane wannan babin da muke ciki muna karatu ne dangane da abin da ya shafi sunna amma wannan bangaren sunna ya shafi aqida domin wannan matsalar ɗan shi'a ita ce suke riƙewa da kuma orientalist da zindiƙai irin su Ahmad Amin da irin su Abu Rayya wasu zindiƙai ne makiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda da wannan mummunan tarihi da aka yi kuskuren fahimta wanda a cikin wannan karatu aka gyara shi cewa kuskure ne da aka ce sunna ba a fara rubuta ta sai zamanin sigaru tabi'i wai su imamu zuhri a'a mun ji sunna ana rubuta ta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bai taba tabbata annabi ya hana rubutun sunna ba duk mun tattauna wannan mas'alar ya tabbata a zamanin sahabbai da tabi'ai su ma suna rubuta sunna suna tara ta to amma an ruwaito wasu maganganu daga sahabbai waɗanda zaka ji kamar suna nuna hani ko kyama game da rubuta sunna sai dai ba hani ne hani a bisa mahanga ta shari'a ba hani ne a bisa tsoron ka a dogara da abin da ke rubuce a daina hadda kamar yadda abin ya faru tamaman a wannan zamanin da muke ciki a wannan zamanin da muke ciki mutane sun daina haddace sunna baki daya sai nadiran qillatun qalila da dogaran cewa duk hadisin da kake nema yana nan zaka je ka duba shi ɗaya kenan a wannan zamanin an samu wasu saboda dogaro da abin da ke rubuce hatta muraji'ar abin da suka haddace ma ba sa yi don haka wanda suka haddace sai ya watse waɗannan dalilai na daga cikin dalilan da yasa aka samu cikin malaman sahabbai da tabi'ai waɗanda ka ji wasu maganganu na kyama game da rubutun suna amma ba suna nufi an hana hani da hanin shari'a ba sai dai ina tsoron in na rubuta to shikenan zan daina ainihin hadda zan koma in dogara da rubutu da hakan an ce rubuta sai in ce ba zan rubuta ba ba kyau ne sai in ce ba dai zan rubuta ba sai wani je ba labarin cewa ai wane ya hana rubutun sunna a a yayi kyama ne saboda duban hadarin da ke biyo baya to bayan da malamin gaba ka mana waɗannan a yau sai ce alkitabatu bis sunnati ba'dhum ila ba'd yadda aka samu sahabbai suna rubuta wa junansu ainihin wato sunna suna aikawa da ita kalmar ba'd ta ne bahaushe wahalar fahimta aka ji kullum aka zo sai a fasara ta da sashi sai ce sashin malamai sun ce kawai wasu malamai duk lokacin da kake fassara ka daina tursasa wa kanka sai ka fassara kalmar larabci so da dama baya fassaruwa kawai abin da ake so ka dubi idan balarabe ya ce kaza me yake nufi to bahaushe ko kuma wanda kake fassarawa shi kuma a yaren shi ya ake faɗin irin wannan kalma kawai ka faɗe ta saboda haka alkitabatu bis sunnati ba'dhum ila ba'd bayani dangane da yadda sahabbai suke rubutawa junan su sunna suna aikawa da ita shikenan ka wannan rubuta wancan wancan rubuta wannan haka wa min amsilati zalika ma yali malam yace na daga cikin misalan waɗannan maganganun ga su waɗanda za su zo amma a ƙasa sai yace qad ata ala zikri kasirin min zalika ad-doktor Muhammad Mustafa al-Azami fi kitabihi dirasatun fil hadith an-nabawi yace babban malami professor Abdur Muhammad Mustafa al-Azami a cikin ainihin littafin shi mai suna dirasatun fil hadith an-nabawi wato wasu darussa na musamman game da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 92 zuwa 142 haƙiƙa ya zo da irin waɗannan misalai masu yawa الفصل الأول من من الباب الرابع أقرقشن فصل نفرقو أتكن فصل نفرقو كما أتكن بابي نهدو كاغا تندد شافي نتسئن دبيو هزوا شافي نتري da arba'in da biyu sai da ya ci shafi ɗari da hamsin kenan ɗari da hamsin shafi ɗari da hamsin yana ta kawo ainihin misalai dangane da ire-iren yadda sahabbai suka rubuta sunna su aika wa junansu da makamantan haka shafi hamsin na'am shafi hamsin mala yake cewa alif كتب أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه بعض الأحاديث النبوية أسيد بن حضير ya rubuta wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qada'a abi bakr wa umar wa usman da irin hukunce hukuncen abubakar da umar da usman wa arsalahu ila marwan ibn al-hakam ya kuma aika da waɗannan rubuce-rubuce zuwa ga marwan dan hakam an fahimta wane ne usayd dan hubayr sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi ya rubuta da wasu fatoyi da wasu hukunce-hukunce na matsalolin addini da alƙalanci da abubakar da umar da usman suka yi ya auka wa ainihin marwanu ɗan hakan wannan magana malam ya ce ainihin aduba ta tana nan a cikin littafin musnadul imam ahmad a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da shida ku ringa karanta tarihin waɗannan mutanen idan aka zo munasaba irin wannan dan ku musu kyakkyawan sani domin wanda ka zama malami abin zai maka yawa wata ran zaka ji wasu la'anannu sun ɗauko marwanu ɗan hakan sun yi kacce kacce da shi waɗannan mutane su ne hawarijawa da yan shi'a a lokacin nan kai abin zai ruɗa ka kuma in ya tashi ce maka duba littafi kaza duba littafi kaza saboda dan shi'a ya rena mutane sai ce duba littafi kaza duba littafi kaza duba littafi kaza madadin ya kawo nuna maka marwanu dan hakan mutumin kirki ne daga cikin ainihin tabi'ai ba ka da dalilin da zaka soke shi sai dai in zindiki ne kai wanda kake ɗaukar matsalar mulki ta koma matsalar aƙida su ne 'yan shi'a matsala ce ta mulki duk wanda ya ɗanɗana mulki a ƙarƙashin abubakar da umar da usman to sai sun samu dalilin da za su yi mishi yarfe ta ɓangaren aƙidar shi ko ta ɓangaren mutunci amma da ike yan shi'a jahilai ne kuma jahilai suke tarawa mafi yawancin waɗanda yan shi'a ke taɓa mutuncinsu suna taɓa mutuncinsu ta ɓangaren mutunci ne ta ɓangaren mutunci ina son ku gane wannan da wahala ɗan shi'a ya tuhunce ka akan wata aƙida ina son ku kiya wannan sai dai ce mazinaci ko dan luwaɗi ko mai shan giya waɗannan laifuffukan guda uku su ne mafi yawancin laifuffukan da 'yan shi'a suke zargin duk wanda za su zarga zina sun zargi Mughira ibn Shu'ba luwaɗi sun zargi Sayyidina Umar rintan mulki ko dukiya sun zargi Abu Bakr da Usman duk iya inda aka kai aka komo sai shan giya sun ce wai ainihin Yazidu yana shan giya duk in ka je ka nemi a ina kuka karanta sai fara ce maka ai imamu suyudi ya ce kaza sai a ce kawo wanda littafi ne sai ce maka a littafin ba kusa nace to bashi yanzu wannan magana an ajiye ta yazidu yana nan a mutumin kirki har sai ran da ka kawo mana wannan magana muka karanta muka ga ta tabbata amma ba kawai da mujarrabin ka faɗa mini kawai wai don ka faɗi littafi kawai sai in yadda ba don haka ba za ka taɓa zama cikin malaman hadisi ba sai ya zama an faɗa maka magana da baka yarda da ita ba ba a kawo maka hujja ba kuma an tashi a wurin baka yarda da ita ba shine maganar asali baka yarda da ita ba baka santa ba sai aka kawo ta to a wajibinka shine ba za ka karɓe ta ka rusa abin da ka sani wanda ka yarda da shi ba har sai wanda wancan ya kawo maka kuma ya tabbatar maka da abin da ka yarda da shi daidai ne amma ba haka ba wallahi kafin mako guda sai ya waye gari duk wanda ya zauna da annabi a cikin gida ko a waje baka ganin mutuncin shi sai an waye gari duk wanda ya wa musulunci hidima sai ka waye gari baka ganin mutuncin shi baka dauki wannan ka'idar ba ko kun fahimta da haka matakin farko a cikin addinin shi'a shine a bar mutane su zama jahilai duk lokacin da mutane aka bar su cikin jahilci suna da saukin a sarrafa tunaninsu to duk mutumin da kake sarrafa tunanin shi to kana sarrafa duk abin da yake biyar da tunanin shine komai nashi komai na dan adam da kaga yayi daidai da tunanin shi ne tun daga sa hula har takalmin shi a ƙarƙashin wannan sai su ga cewa to abin da ke sarrafa tunani shine ilimi to a bar mutum da jahilci ya gaba shi da jahilci shikenan bayan kwana biyu sai a shayar da shi girmama wasu mutane shikenan to duk abin da aka ce waɗannan mutanen sun fada zai iya ɗauka don ba shi da almizaniya a shar'iyya ba shi da ma'auni na shari'a wanda zai gane ƙarya ko gaskiyar wannan abin da ake tilawanta mishi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka da haka usaidu dan hudawr ya ainihin rubuta waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da wasu fatoyi da suka shafi hukunce hukuncen abubakar da umar da usman ya aika zuwa ga marwanu dan hakan ba wa kataba jabir ibn samara radiyallahu anhu ba'da ahadith rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ba'atha biha ila amir ibn sa'd ibn abi waqas bina'an ala talabihi zalika minhu Jabiru dan Samura ya rubuta waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika zuwa ga Amr dan Sa'ad dan Abi Waqqas me yasa bina'an ala talabihi zalika minhu saboda shi Amir din ya nemi ainihin Jabiru dan Samura ya yi mishi haka to wane ne Amir Amir tabi'i ne ya rubuta wa sahabi kenan wannan tabi'in ya yarda da a rubuta sahabin ya yarda da a rubuta kuma ya rubuta ya aiko mishi wannan magana tana nan a Imam Muslim ya fitar da ita a cikin Kitabul Imara a cikin ainihin wato mujalladi a ko ga lamba hadisi na goma a cikin kitabul imara imamu ahmad a mujalladi na biyar shafi na tamanin da tara wa kataba zaid ibn arqam radiyallahu anhu ba'd al ahadith an nabawiyya wa arsala biha ila anas ibn malik radiyallahu anhu haka nan kuma zaid dan arqam sahabi ne ya taɓa rubuta waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika da waɗannan hadisai zuwa ga Anas dan Malik Allah ya ƙara musu yarda wannan magana tana nan Imam Ahmad ya rawaito ta a mujalladi da hudu shafi na 370 zuwa da 74 a cikin littafin Musnadul Imam Ahmad Ibn Hajar ma ya kawo ta a cikin Tahzib tahzib a mujalladi na uku shafi na 394 وكتب زيد بن ثابت في أمر الجب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بناء على طلب عمر نفسه على طلب عمر نفسه زيد بن ثابت ya taɓa rubuta ainihin wato al'amarin jab kaka yana cin gado ko bai ce in yana ci nawa yake ɗauka a cikin dukiyar gado sai shi zai da ɗan sabu da yake ƙwararren malami ne daga cikin malaman sikimin sahabbai dangane da matsalar gado sai ya rubuta al'amari da fatawar gado zuwa ga sayyidina Umar dan Khattab wazalika hakan ta faru ne ala talabi umar nafsihi umar ne da kanshi ya nemi haka umar sahabi khalifa ya yadda da a rubuta a aiko mishi shi kuma zaidu sahabi malamin fiqh kuma ainihin ya rubuta wannan magana tana nan bara kutun ya rawaito ta a cikin ainihin wato littafin shi a sunan a mujalladi na hudu juz'i na hudu a shafi na 93 zuwa da hudu ba'un kenan sai kuma ha'un jama'a samura ibnu jundub samuratu dan jundub ya ainihin tattara ma inda min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisan da ke wurin shi kaf na manzon Allah ya tattara su wa ba'atha biha ila ibn sulaiman sai ya ainihin aika da wannan waɗannan tattaruwa hadisai zuwa ga ɗan shi mai suna Sulaiman wa qad asna al-imam Muhammad ibn Sirin ala hadhihi risala wannan rubutacciyar takadda wadda samurawa rubuta ta wadda ke dauke da hadisai ya aika wa ɗan shi Sulaiman Imam Muhammad dan Sirin sai da ya mata yabo na musamman fa qala yace fi risalati samurata ila ibnihi ilmun kafirun akwai ilimi mai yawa a cikin wannan takarda da samura ya rubuta ya aika wa dan shi Sulaiman waɗannan maganganu suna nan a cikin littafin Tahzib at-Tahzib da Sunan Abi Dawuda anan samura dan jindub na ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka yi hidima dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da zindiki al-kashiful ghita mai littafin ainihin wato usulul shi'a a cikin littafin nashi yana faɗin cewa hadisai na ƙarya irin ruwayoyin samura da abu huraura da wane ne wancan sahabi da muka faɗi ɗazu wancan tabi'i marwanu ɗan hakan ya ce waɗannan hadisai darajarsu ba ta kai darajar fuffuken sauro ba al-kashif al-ghita a cikin littafin aslu shi'a wa usuluha littafi ne karami kamar hukumar islamiyya ta Khomeini sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato duk wanda ka bi shi'a sun zaga ko idan ma baka san shi ba kai kokarin sanin shi ran ba gane mutumin arziki ne daga nan ne zaka gane aqidojin yahudawa waɗanda shi'a suka aro to sun yi tasiri a kansu shine duk wanda ka je gudana zagi a duniya ka natsu ka je ka bincike shi idan musulmi ne za gane cewa musulmin arziki ne idan wani nau'i ne na kafiri za ka ga cewa yana da kishin ƙasar shi yana da kishin al'ummar shi wato su yahudawa baki ɗayan abin da suke gani kawai kowa ya musu hidima to sa'an nan ya zauna lafiya amma matukar ba za ka yi musu hidima ba ba za su taba barin sunan kai kai ko ina a matsayin mutumin arziki ba sai na zo muku wasu laccoci waɗanda ne daɗe ina alƙawaran zan yi zan fito muku da irin rubuce-rubucen da amerika suka yi ta yi a kan ainihin su usama bin laden suna yabansu sai daga baya kuma duk duniya babu 'yan ta'adda irin su usama bin laden to me ya faru shine in dai za ka yi musu aiki to a wancan lokacin su usama su ne musu aiki shine suna waƙar gwamnatin rasha me yasa saboda gwamnatin rasha tana waƙar gwamnatin afghanistan to kenan in dai su usama suna kare gwamnatin afghanistan ne eh sai aka zo ana waƙar gwamnatin afghanistan america ta zo ta goyi bayan su gobe idan ita Amerika ta dawo za ta yaki Afghanistan su Usama ya kamata su tare ko bai kamata su tare ba ya kamata su tare misali ina son ku fahimta amma a jiya sun kare afghanistan daga yakin da rasha take sun zama mutanen kirki sun zama samarin arziki sun zama kaza sun cancanta america ta ba su training amma a yau kuma america da ta tayan ma za ta yaƙi afghanistan to su kare afghanistan kuma ta'addanci ne ko kun fahimta yasa idan baka da hurriya a cikin ainihin ilimi da fahimta sai an yi wasa da hankalinka kuma waɗanda za su yi wasa da hankalinka na farko su ne ainihin yahudawa to waɗannan yahudawa su ne suka zo suka sake bayyana a cikin musulunci tamaman da sunan rafidanci duk aƙidar da rafidawa suke da ita in ka koma zaka ga ita ce irin ta yahudawa suke da ita an tambaye yahudawa su wane ne mafiya sharri a cikin ku suka ce waɗanda annabi Musa ya zauna da su aka tambayi kiristoci su waye waɗanda suka fi kirki cikin ku suka ce sahabban annabi da Isa yan shi an aka tambaye su su wane ne mafiya sharri cikin wannan al'umma sai su ce awwaluha farkon waɗanda suka zauna da ita shine zaka ji zazzaki da yake zindiki ne yana cewa awwalu da sani da salisu wai abubakar da umar da usman su ne mafiya sharri to ku ji a ƙarƙashin wannan dukkanin ire-iren waɗannan abubuwan wajibi ne a matsayinka na ɗalibi ka tsaya ka san su ba don kuma don kada wata rana wani yaudare ka wannan nan ba lallai sai ya ce maka shi ɗan shi'a ba ne akwai su da yawa suna nan suna karantawa islamic studies yanzu suna nan da yawa a haya islam suna nan da yawa ya tasattaru suna ɓoye kansu da nufin a su ba yan shi'a bane su ba yan dariqa bane su ba yan izala bane su ba yan kaza bane amma kuma ba suna bane idan ba za ka ce burkutu madara shikenan ta zama madara madara ba za ka ce mata burkutu shikenan ta zama burkutu ba suna bane fa inna halata amal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur a karkashin wannan hakika sai ko rinka bincike game da shakhsiyat islamiyya al-mu'asira wal mutaqaddima malamai da suke rayuwa a waɗannan zamanan ku yi kokari ku san su sani na hakika nan ce maka wayo usaimin sai kokari ka san usaimin abu sa ilimi a kai kana jin sunan usaimin a bakin malaman ahli sunna ba za ka iya mudafa an usaimin ba an ce maka bin baz an ce maka albani an ce maka abubakar gumi ka san su ka tsaya kayi dirasa ta musamman a kansu an ce maka abu hurera ka ce sahabi ne wani yago ya ce maka ai tun da ake a duniya ma ba a taba wani mutum mai suna abu hurera ba ƙarya ce hayaliya kawai aka suranta mutane a kwakwalwa aka hauke su aka tawar da su ana cewa an abi hurera babu wani mutum ma abu hurera me za ka ce game da wannan waɗannan hujjoji kake da su shi yasa yana daga cikin aikin ɗaliban ilimi shine al-inkibab lid-dirasa ala shakhsiyat islamiyya ka dukufa kai ta karatu kai ta bincike game da ire-iren waɗannan mutane na musulunci don kai musu kyakkyawan sanin da lokacin da zaka zo ka ji ana zagin Abu Hurairah ba Abu Hurairah ake nufi ba annabi ake nufi amma ba zai yiwu ka fito ka zagi annabi a cikin al'umma ba ba za a yarda da kai ba don haka sai a fake a jikin waɗannan a cikin sahabbai kaf sai suka dubi rawiyatu sahaba shine Abu Huraira a cikin tabi'ai kaf suka dubi Zuhri a cikin tabi'u tabi'ina kaf suka dubi Imam Malik idan ka sassake waɗannan a cikin hadisan manzon Allah shakhsiya salasa a kowane karni sun cire guda ɗaya to ka zubar da hadisan annabi kashi hudu bisa biyar abin da ya rage maka kwaya ɗaya ka rage ko an fahimta jama'a sai sa kullun na ce muku lallo littafin nan na Aminu Aliyu wanda ya sanya mishi alamomin gane ƴan Shi'a wannan littafi yana nan na Hausa ku yi kokari ku karanta littafin nan kuma ku yi kokari ku rinka yada menene ke ciki sun shiga tafiyar ne sun gaba za ta yi su ci gaba da ni ba suka zo suka rubuta da Hausa Hausa ne suna nan da ransu suka zo su gane amma da yake shi an ci sharri ne sun dawo cikin tafiya ahlus sunna kuma saboda waccan muguwar guba da aka tarbiyance su akai ta kin malaman ahlus sunna sun kuma ki zama lafiya da malaman ahlus sunna da wahala kai shi an ci ka tuba ka zama alal jabba al mustaqima da wahala saboda za a gurbata zuciyarka ne game da kin wasu shakhsiyat an tayar da kai a haka shi yasa imamu zahabi da yayin sura alamun nubala da ya to dangane da abin da ya shafi tarihin su al-hasan da husaini da muawiya da usman sai yake cewa wanda duk ya rayu a yankin ƙasa irin ta sham ko ta iraki Allah ya tsarkake zuciyar shi daga kin bayan Allah to sai dai in Allah ya tarfa garin shi nono yace wancan ya taso inda kullun gari ya waye ana tsinewa Muawiya ne a ina kenan a ƙasa ainihin Iraki a Basra da Kufa ka tashi kullun ana tsinewa Muawiya wancan kuma ya girma a ƙasar Sham ya tashi kullum ana tsinewa Aliyu da ahlul bait me kake tunani Imam Zahabi yana ishara ne zuwa ga shi da irin shi domin Imam Zahabi an haife shi tsakiyar inda yake nasu bawa ne sune kasar Dimashq nasu banci daga Dimashq ya taso jahilai daga cikin waɗanda ke da'awar san Muawiya da jahilai da waɗanda suke da'awar san sahabbai sai suka koma sai suka zama nawasib suka fita daga cikin ahlus sunna kuma suka samar da wata kungiya ta uku ita ce su kuma ba sa kauna ahlul baiti ba sa kauna ali ba sa kauna hasan da husaini to ɗan shi'a kuma da yake zindiƙai ne sai suka ce ai ahlus sunna ne nawasib ne dan haka ahlus sunna zuciyar shi tana iya daukan abu biyu tana iya daukar kaunar ahlul baiti tana iya daukar kaunar sahabbai ahlus sunna kenan amma nasubi yana cewa zuciyar shi ba ta iya ɗaukar ƙauna ahlul bait amma tana iya ƙaunar sahabbai rafidi ɗan shi'a shi kuma yana cewa zuciyar shi ba ta iya ɗaukar ƙaunar sahabbai amma tana iya ɗaukar ƙaunar ahlul baiti kaga waɗannan guda biyu da nasubawa da rafidawa dukkaninsu zindiƙai ne batattu ne shiryayyu su ne ahlus sunna waɗanda suka tsaya akan sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin tsarin shi ne rikita rikita da ta faru bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama bata canza komai na nassoshi da darajoji da annabi ya faɗi akan komai ba domin Allah madaukakin sarki cewa yake innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu wanda duk Allah ya riga ya cewa na dan aljanna ne ba wani bala'i da zai taso kai kuma ka ce dan wuta ne duk abin da ka gani ka fassara a jikin shi in ma ka karyata kanka ko ka kuskurantar da kanka matukar ba Allah ne daga baya ya ce kuma wani zai saka shi a wuta ba to kai ko baka isa ba shi kuwa Allah magana ɗaya ce akan bayin shi wani dan wuta ne dan wuta ne Abu Lahabi Abu Lahabin nan dan uwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne Fatima yar aljanna ce yar aljanna Fatima nan ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana a cikin dangi guda a jini guda Allah ya tabbatar da wani dan wuta ne dindindin Allah ya tabbatar da wata yar aljanna ce dindindin a cikin gida guda ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine malam yake cewa sai a duba ainihin wannan magana tana nan cikin tahzibu tahzib a mujalladi na hudu shafi na 236 zuwa da bakwai a cikin sunan abi dauda mujalladi na 1 shafi na 315 314 zuwa da 15 hadisi na 456 wawun kataba abdullahi ibn abi awfa Abdullahi dan Abi Aufa shi ku hadisai ya rubuta a kataba Abdullahi ibn Abi Aufa bi ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ila Umar ibn Ubaydillah Abdullahi dan Abi Aufa ya rubuta wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zuwa ga Umar dan Ubaydillah Allah madaukakin sarki ya ainihin kara musu yarda baki ɗaya. wannan magana tana nan Bukhari ya fitar da ita a cikin kitabul jihad ainihin wato tare da al-Imam Muslim shi ma a cikin kitabul jihad duk waɗannan ne suke tabbatar mana kyawawan misalai na cewa sahabbai sun yarda da rubuta ilimi da rubuta sunna da tattara hadisai da makamantansu waɗannan zamunan da aka yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba zamanin imamu zuhuri ba ne kafin imamu zuhuri ne sahabbai duk suka yi wannan to yanzu ba ka zo ka ce a zamanin imamu zuhuri ne ina gaya muku ita wannan maganar ita ce su yan shi'a suke kalwa da ita hadisan da kake taɓaɓɓaki a kansu gaba ɗaya ma ba a rubuta su ba sai bayan manzon Allah da sahabbai kaf sun bar duniya manyan tabi'ai ma duk sun bar duniya sai yan ƙananan tabi'ai irin su imamu zuhuri su suka fara rubutawa sannan sai zai ce maka waye ne ma imamu zuhuri imamu zuhuri ba malamin sarakuna bane kawai shi ma rubutawa ya rubuta hadisan da kawai ake so ne ko kun fahimta jama'a haka ku tashi ku yi karatu jama'a in muka ce ku yi karatu ku yi karatu na ilimi wanda za ku goge da ilimi da kanku ba wai ka zama muqallidi ba muqallidi ba ilimi yake ba ina fata an gane salisan to sa'annan mala yace gaba ta uku hasu talamizihim ala kitabati alhadisi wa taqyidihi wa min amsalati zalika kwadaitar da almajiransu da suka rinka game da rubutun hadisi da kuma ainihin tace hadisi din da kuma kyawawan misalai game da haka wato anan zaka ji irin yadda sahabbai da tabi'ai suka rinka kwadaitar da ƴaƴansu akan su rinka ainihin wato rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kayyade shi wato in sun rubuta su tsaya su gyara su tace da kuma misalai akan haka alifin misali na farko kana Anas ibn Malik radiyallahu al-Ansari radiyallahu anhu ya uffu auladahu ala kitabati al-ilm Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda ya kasance yana kwadaitar da ƴaƴan shi a bisa rubuta ilimi fa yaqulu yana cewa ya bani wa ku ƴaƴana kayyidul ilma bil kitaba wannan ilimi ku rinka tsare shi ta hanyar rubutu wa kana yaqulu rahimahullahu wa radiya anhu Anas Allah ya ji dan shi kuma ya ƙara mai yarda yace kunna la na'uddu ilmu man lam yaktub ilmahu ilman mu sahabbai wanda di yake da ilimi bai rubuta shi ba to ba ma daukan ilimin shi a bakin komai mun san cewa kwana biyu ilimin zai watse duk waɗannan abubuwan suna tabbatar maka da me rubuta ilimi sannan kuma waɗannan suna tabbatar maka da me da wasu yoyi ne mu ma gare mu kenan yanzu dukkan mu da muke maganganu din nan mu rinka muna rubuce rubuce to amma rubutu yana daga abin da ba za ka yi shi ba kuma sai ka samu tamakkuni sai ka kware kuma kwarewa kwarewa ba kawai irin wannan rubutu da yanzu muke ganin kowane malamin islamiyya sai tashi ya ce zai rubuta hadisai zai rubuta littafin fiqh zai rubuta littafi sai ka ga ya zo ya rubuta sai ka kasa fahimtar wannan yana rubuta hausa ne ko yarabanci ko nufanci ko kuwa mai yare yake rubuta sai ka su gane me yake rubutu a kai baban koyo ne saboda bai tsaya ya goge da lugha ta arabiya ba ba shi da ilimi na tahqiqi yanzu ba lokacin ka rubuta bane ka dubi sharri ya kai sharri ne mutum ya rubuta littafi sai ɗauko hadisi ya ce rawahu tirmidhi sai shiru mafi sharri daga cikin aikin takhariji shine irin wannan shine malamin da ya kharraja hadisi ya faɗi matsayin hadisin kai kuma da ka zo sai ka ruwaito sai ka hazzafe sai ka shafe matsayin hadisin da shi ya faɗi kuma kai baka faɗa mana naka hukuncin ba wannan shine mafi sharrin aiki a cikin takhariji shine duk wani hadisi da Imam Tirmidhi ya ruwaito a ƙarshen shi sai da ya ce hasanun sahihun ko ce hasanun ko hasanun gharibun ko wata kalma makamanciya haka ko ya ce la na'rifuhu illa min hadisi kaza wa kaza wa fulanu kaza wa kaza huwa kaza wa kaza wa kaza wa laysa bizaka waɗannan maganganun idan kai baka yarda da su ba to a tsari shine kawo mana wanda ka yarda da ita to amma kai baka yarda da ita ba eh to me yasa zaka yi wa musulmi asararta ka bar ta su ji labarin ta mana koda akan haka to amma matsalar da yake ba koyon abubuwan nan akai ba kasumin jama'a daga Lagos daga Kaduna daga jihohin Bauchi Kano Plateau gashi nan wai malaman Islamiya wai suna ta rubuta littafai sun ɗauka wai mutum ya ji ana cewa wai a yi rubutu wai sai ɗauka wai ana nufin wai a marmaza a yi a'a yanzu kai in gaji ana cewa ku yi marmaza ku gina makarantu a abuja da ni ake ko da kai da ba mu da ko naira dubu goma ana magana waɗanda suke da miliyoyin kuɗi ne to shi kenan sai ka ce tun da dai an ce a yi marmaza bari ka zo sai ka je ka samu filin wani ka fara gini sai ka kama ka aka kulle ka ka ce to an ce ne a yi marmaza a gina galibin wannan wauta ita ce take damun matasa wai in ka je ka samu mutum kai eh wannan rubutun da ka aida sai ce ai malam a cikin kaset ɗinku ne muka ji kuna cewa ya kamata a rinka rubutu kai in ba dan wawa bane yanzu kai ana maganan malamai kai ka dauki kanka malami ne ba karatu ne ba rubutu bane malanta ta hakiki shine malanta jama'a so idan baka da ilimin ta hakiki ko wallahi aikin banza ka tara saboda shi kanshi musuluncin addini ne muhaqqaq ta ce addinin yahudanci da kiristanci da duk sauran addinai da Allah ya saukar sai ya tace sai ya ce wa haza kitabun mubarakun anzalna ka littafi ne albarka mun saukar muku shikenan yanzu kenan shi kanshi addinin musulunci tankade da rairawa ne na duk wasu addinai Allah ya watsar da duk abin da ba a da sauran bukata to kenan yanzu duk abin da zamu yi a cikin addinin sai ya zama akwai ta hakiki sai kaji an ce wannan mutum yana da ilimi sai dai shi baya iya tacewa ne a bai da ilimi kawai bai da ilimi kullum mata ka zata dafa maka abinci kana karo da tsakuwa sai ce ta iya dahuwa sai dai tsinta tsakuwa ne bata iya ba kawai kuna fahimta jama'a ilimin tahqiqi yana daga abubuwan da suke da karanci a kasar mu kuma ilimin tahqiqi ya shiga ko ina ya shiga bangaren aqida ya shiga tafsiri ya shiga hadisi ya shiga fiqh ya shiga tarihi ya shiga lughal arabiyya duka sai an yi tahqiqin komai mafi yawancin mutane za ga yaji yayi degree yayi masters yayi kaza yayi kaza suke ga ana cewa ai yayi kaza ai yayi kaza ai ya rubuta littafi da ko littafin ka gani akwai tahqiqi a ciki yanzu wannan mas'alar da shi malam profesa ya ta haƙaƙa mana yanzu ja'ana bi shay'in jadidin abafa fa'idatan shine ya kawo wani alheri shine mas'ala ce dangane da tarihi abin ya cuɗe yaushe aka fara rubuta ilimi ko hadisi wasu sun ce ta ba wasu sun ce ta ba ya shiga ya fito ya gano ga abin da yake daidai saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza wannan shi ake kira ilimin tahqiqi wannan ilimin ina tabbatar muku da cewa labarin shi ma ba a ji ba a Najeriya sai yanzu dinnan ne ake dan fara samun labarin shi amma a baya ba wai shi da ma ilimin babu amma labarin shi ma ba a ji ba domin wallahi ba zan koyi muku ba kun ga littafan su Shehu Usmanu wallahi cikin ɗari kashi ɗaya da kai zaka samu da ta haƙiƙi su kansu suna da mummunan karancin sanin wannan labarin in kana karatu ka faɗan hudu za ka ta haɗuwa da maganganu waɗanda suke ba su da inganci hadisai na ƙarya tatsuniyoyi da sauransu hakan ka zo kana karatu ta san tafsiri hakan ka zo kana karatu ta san fiqh hakan ka zo kana karatu ta san lugha to wannan abu ne wanda yanzu muke so matasa su ba da muhimmanci su san shi ba wani abu ne ibn taymiya ya sha bamban da sauran malamai na zamanin shi da waɗanda suka zo kafin shi da waɗanda suka biyo bayan shi wallahi sai da abu daya shine a kowane fage ibn taymiya shi da almajiran shi suna da ilimin ta hakiki a kowane fage shine abin da ya bambance shi in ba haka ba a zamanin ibn taymiya ga abdul kafi nan as-subki ibn khillikan har yana ganin cewa ma subki ya fi ibn taymiya ilimi amma irin wannan rudanin ne saboda in yazo fara magana far yanzu kamar da rubutun ya miƙe magana yana ta magana yana ta misali sai ka ce yana da ilimi amma babu ta hakiki a cikin ilimin dan haka ilimin ba shi da kima ko miskala zarrati zai ɗauko nono da giya sai ya hada sai ya kawo madara sai ya hada shine abin da yake yi fa sai da haka gaskiyar lamari eh in ana magana wannan hayaniya da rudani na Najeriya sai ce eh dai rubuce yana da ilimi yana da karatu yana da kaza amma duk tafsirin da zai a ciki sai ka ji rudan sai ka ji hadisan ƙarya sai ka ji tatsuniyoyi so babu tahqiqi a cikin abubuwa wannan tahqiqin shine muke kiran ɗalibai ku zage ku koya domin shine hasken ilimi shine tela ne ya dinka maka riga ɗaya hannun sai ya sa inci 27 ɗaya kuma sai ya sa inci 23 amma da ya gama ya goge ta tas daga tashi sai da riga ka sa ta taya haka ku duba jama'a haka ranar sallah ka fito ga riga taya haka sai ka ce lanna ya iya dinki sai dai kawai ɗaya hannun da ya ɗage kai ka manta ɗagewa wannan hannun ne maka ya ɓata adon rigar ko kuma a telan nan ya iya dinki amma da ya tashi botular sai ya hargitsa wannan ya bi ta sama wannan ya bi ta ƙasa sannan ya haka so sai ka kasa gane a ce ka yana da ilimi sai dai akramaka Allah irin ilimin nan da ku kuke magana ne shine kawai ya rasa ai wannan da ya rasa shikenan ya rasa komai shine an ba shi question paper ne ta mathematics da ya gaba ɗaya sai dubi english sai ba da amsa duk abin da ya rubuta na english daidai ne a cikin answer sheet na mathematics what do you expect him to score zero ya kamata malamin ya ƙara mai da duka ma a baka question paper ta english ka zo ka amsa mathematics akan uh, answer sheet don haka ilimin tahqiqi jama'a shi ne abin da mu muke kira zuwa gare shi kuma wallahi shi ne kawai ilimi don haka tahqiqin sai ya shiga ko ina to shi kuma ilimin tahqiqi matakin farko game da koyon shi da iya shi da kwarewa ko shine ya zama kana da hurriyatul fikr tunaninka ya zama yana da yanci amma an ka makala tunaninka da wani kowaye in ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to ba za ka samu ilimin tahqiqi ba shi yasa su subki za ku ga sun yi rubutu usulul fiqh sun yi rubutu akan hadisi sun yi rubutu akan tauhidi duk wani abu sun yi rubutu amma an gaje kana karanta rubutun sai ka game babu tahqiqi haka su yi kashi 98 na abin da su yi ya rubuta ghair muhaqqaq babu tahqiqi a ciki dubi littafin shi na tafsiri guda biyun duka ko guda uku al-iklil dubi jallalaini da ya karasa dubi ainihin durhul mansur waɗannan littafan gaba ɗayan su kimar su ba ta yi tafsirin sura kwaya ɗaya na na ibnu kasir ba to me yasa na ibnu kasir ya fi jauda saboda akwai tahqiqi a cikin shi jama'a kun fahimci me muke nufi Allah madaukakin sauke taimaka to dai ƙarshe malam yake ainihin bamu bayanin cewa gashi nan Anas yana cewa ma kunna na'uddu ilma man lam yaktub ilmahu ilman wanda duk bai rubuta ilimin shi ba to mu ba ma daukan ilimin shi a bakin komai amma in zai rubuta kuma ya zama ya rubuta abin da yake da tahqiqi ne al-allamatun naji wani babban malami ne jama'a malamin su ibn hajar a littafin shi da ya rubuta al-allamatun naji التغيير والتغيير littafin ya rubuta kwaya ɗaya da ba amma wannan littafin kwaya ɗaya a wurin malaman hadisi zai zama kamar dubu da ya rubuta shi littafin da naji ya rubuta shi ba kusan shekaru 600 da wani abu littafi ne ɗaya tamkar da dubu amma wannan littafin yana nuna ƙwarewa da gogewar shi a cikin ilimi malamin su ibnu hajar ne imamu munzir ya rubuta littafi a targhib wa tarhib ya rubuta littafin kamar da ya faɗi a ƙarshen littafin nesa da gida ya yi tafiya ne ya samu kanshi a cikin larura da uzuri da matsaloli sai littafin ya zama akwai ruɗani da yawa a ciki na tahriji littafin targhib wa tarhib Malam Muhammad Nasiru Dinar Albani yawa littafin ayyuka guda biyu aikin farko shine at-ta'liqur raghib ala at-targhib wa tarhib aiki na biyu shine sahihu targhib da kuma da'ifu targhib da ya zo muqaddima ta sahihu targhib din anan ne ya rinka ishara zuwa ga wannan aiki to a cikin wannan aikin da shi malam naji yayi ujalatul imla ala targhib wa tarhib al-hafiz burhanuddin ha annaji المتوفى سنة تسأمرها هجرية ya rasu hijira na da ɗari tara na ainihin hijira to ina jin na ɗan yi kuskure ba zai zama malamin su ibn hajirin ba kenan na ba zai zama malamin su ibn hajirin ba a cikin wannan littafin jama'a idan ya ɗauko inda imamu al-munziri ya kuskure ya zo yana haƙaƙa yana tantance yana tace matsalolin wallahi wani wurin sai ka natsu da kyau ma za ka fahimci me yake yi wato ya gano wani kuskure ne da imamul hafizul munzir ya yi idan ya zo yana magana yana magana in magana ta nisa magana ta nisa lokacin sai ga kamar ya yi fushi sai ce kai ciwo da wannan fata lokacin ma da mutum yake yi wajen gyaran abin da yake da wahalar gyaruwa ina ma da na shi ya rubuta da ya fi mishi alheri sai kuma ya huce sai ya ci gaba da yi ko kun fahimta to matsalar ita ce yanzu littafin tarhib wa tarhib a yadda yake littafi ne zairu muhaqqaq babu tahqiqi a cikin shi to ba dan Allah madaukakin sarki ya sallada malamai irin waɗannan ba ka dubi littafin kai ɗalibin ilimi ko kuma ɗan bankaura wa'azi ɗauka suke kai suna ta damfara mutane abin da ke ciki duk abin da ya kai mu ga wannan magana shine me kokarin bayyana mutane muhimmancin ilimi na tahqiqi ibn al-mulaqqin ibn al-mulaqqin na'am shine malamin su ibn hajar malami ne wanda yake shi ma mai tahqiqi kwarai da gaske ya yi albabrul munir ya zo khulafatul badrul munir ya rubuta littattafai masu ɗimbin yawa ba a taɓa wa umda umda umdatul ahkam ba a taɓa mata sharhi irin nashi ba domin mujalladi goma aka buga sharhin shi to ba yawan maganganun ba a maganganun ko kana karanta su ne tare da tahqiqi abin da muke kira zuwa ga jama'a ke ba wai yawan rubuta littattafai ba ba wai rubuta littafi ba abin da ka rubuta ka iya tantance shi duk gashi ne za ka shiga makarantun nan na sakandare irin su jama'atu irin su karau-karau irin su ina ne sai suka je ga wani malami wai wai ya rubuta littafi wai har ma an yi rekomendin littafin nashi ake karantawa wani tun daga sunan littafin sai ga bankaura haka nan wani mashirmanci ya goyo don ya ji mu muna wa'azi sai ɗauka bayan boko bane ya rubuta littafi ne ya kawo mana wai a zo a sa yaran nan tun daga sunan littafin da na kalla sai nace yanzu kai baka ga abin da ka rubuta ba sai da gani sai nace da Allah ta fito shi kenan ba masu wai ka ji nan Amir yayi nan Amir wallahi bari in gaya muku da ni da iri na ko mun faɗa ko ba mu faɗa ba ko wallahi mun ba jami'a ma kai ba ba mu ganin kima karatun ka duk wanda ya tafi FCE mu a wurin mu ko polytechnic ko wata Amir Amir ma mun da ma san da ita ba kawai muna ga abu ya rude ne wallahi kawai mu abin da muke gani kawai tafi jami'a me zai hana ka ka tafi jami'a baka da result mai kyau me yasa ba za ka samu result mai kyau ba ka je kai karatu ka samu result mai kyau amma kana karatun ne ba bil haƙi da gaskiya ba don haka duk sai abin ya kwaɗo maka ko kun fahimta jama'a amma a ce wai ka rubuta littafi ne da kake so wai ka zo makaranta ne dan ka gan mu da dogon gemu da yankakken wando wai ka zo ne wai mu sanya wa yara da littafin makaranta saboda mu masu wa'azi ne ka ban mu ka ban mu dinkakku sunan littafin kawai na kalla na ce yanzu kai baka baka baka dubi wannan baka dubi wannan technical error in English language sha'awo menene nace baka gane wai ce eh nace kuma kake so a karantar da yara wannan littafin nace dan ka ga masu wa'azi nace da Allah wuce ka ba mu wuri haka certificate certificate ne na makarantar secondary private ta addini a wata jiha yaro ya je a sanya mishi hannu ni na rasa shi ban karbi certificate din ba an kai wa arniya arniya ta ta ne mutum disgrace musulmi a kai wata ce ba za ta sa hannu akan wannan ba domin tana sa hannu ne a madadin ministan ilimi ta ce me yasa ta ce ba gani wannan ai ba turanci ba ne sai ta kira ni ta ce please sir help me read this please for me na karanta sai na ce no this is wrong please how do you expect me to sign on this. I am signing on behalf of the Honorable Minister of Education. Ta ce kuma mun ce ba ba ne ba sai ana cewa muna faɗa da addinin musulunci ta ce ba haka ba ne. Ya za a ce ku gina ku gina makaranta ku buga satifiket ba za ku samu masu ilimi su duba muku ba. Kawai kuna rawa kai baje-baje kawai sai ku fitar da satifiket sai ku ba mutane haka. Kawai ku je kuna embarrassing addini. dole ne musulmin su zama cikin taitayensu arna suna buga littafi a ingila ko america ko jamus su ce duk wanda ya ga kuskure a cikin littafin nan yanzu za a ba shi dala kaza amma sai a bugo littafi na musulunci sai ka zo ka gan shi buju-buju ko kuma malami ya zauna shekara ɗari takwas da ta wuce ya rubuta littafi wani ya zo wai ya ce zai ta haƙiƙin littafi wai sai ga ya ɓata littafin kuma ya fito da shi haka wai haka za a siyar wace irin gaggawa ta damu mutane da haka da haka ake zama malami ko kuma mutum ya kosa sai ya wa'azi ko sai ya karantar da abin da ba zai iya karantarwa ba idan an ce ba daidai ne sai a ce wai kuskure ake mai wai an ji wani matashi ne ya taso kuskure a yin hasada ake mishi hasada ake mishi so dole ne wallahi ku nutsu jama'a karka yadda su zuga ka shi yasa za ku ga duk matasa da ke son sarauta da sauran sai su tafi su makale jikin yan ɗariƙu ko yan ƙungiyoyi ko yan shi'a saboda shi fa ya ƙosa ne dan yayi isbari ya ƙosa ne ya bayyana to tunda ya ƙosa ya bayyana to gaskiya zai ga in aka ce sai ya bi ilimi kaza sai ba zai bayyana ba dan haka kawai sai koma can yana koma can sai gan shi da koren mayafi a wuya shikenan sai sai a sa mishi wani katon abin nan falafalai a sama shi ke a ce ana ce wani a aje wani wawa yana ce mishi shehul islami shi kuma yana hura hanci kamar kwado so ya kamata mutane su natsu wallahi ya kamata mutane su natsu Allah madaukakin sarki ya taimaka ba malam yace ga shi wannan magana tana nan a cikin taqyidul ilmi na khatib da kuma tabaqat ibn sa'd ba rawa al-khatib bi sanadihi الإمام الخطيب البغدادي رويته بإسناده شي عن عدة من تلاميذ عبد الله بن عباس دغ صحابان عبد الله بن عباس ما سيوا حبر الأمة كو حبر الأمة أنه كان يقول waɗannan almajirai ne ibnu abbas waɗanda suke masu yawa ne sun rawaito cewa malamin su ibnu abbas ya kasance na cewa qayyidul ilma bil kitab qayyidul ilma bilkitab ilimi ku rubuta shi wato ku kayyade shi da littafi ya zama duk ilimi to ku rinka mai da shi littafi wato alkitab anan almaktub khairu ma quyida bihi ilmu alkitab mafi alherin inda za a daura littafi ilimi shine littafi mafi alherin inda za a daure ilimi to shine littafi wannan magana tana nan a cikin taqyidul ilmi na khatib da kuma jami'u bayanul ilmi na ibnu abdul barri jimun warawa aidan har wa khatib al-baghdadi ya rawaito bi asanidihi an iddati turuqin da isnadodin shi ta hanyoyi da yawa ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu zuwa ga umar dan khattab Allah ya kara mishi yarda annahu qala sayyidina umar dan khattab yace qayyidul ilma bil kitab shi ilimi ku kayyade shi ku rike shi ku daure shi ta hanyar saka shi a littafi damin wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala daga ali dan abi talib Allah ya kara mishi yarda yace man yashtari minni ilman bi dirham wane ne zai sai ilimi a wuri na da dirhami wa zai sai ilimi a wuri da dirhami guda qala abu khaisama abu khaisama yace yaqulu yashtari sahifatan menene fasara maganar wato aliyu na cewa ne wane ne zai sai wannan takarda bi dirhamin da dirhami guda waktubu fi hal'il ya rubuta ilimi a cikinta an fahimta yana abu haisama yana fassara ita ainihin wannan maganan jama'a kun fahimta da kyau malam sai yace tadwinul ilmi fi suhufi wa tanaqulha bayna ash-shuyukh wa talamiz tadwinul hadith fi suhufi wa tanaqulha bayna ash-shuyukh wa talamiz rubuta hadisi a cikin takaddu da kuma yadda ake yawo da abin a tsakankanin malamai da almajirai wannan malami ya kai wancan wannan ya kwafe wancan ya kai wancan ya haddace tsakanin malamai da malamai tsakanin malamai da dalibai tsakanin dalibai da dalibai duka an fahimta malamin cewa laqad kanat hadhihi suhuf haqiqa waɗannan takaddu sun kasance hiya nawatal ula lima sannafa fil qarnaini ath-thani wath-thalith من الجوامع والمسانيد والسنن وغيرها حقيقة waɗannan takaddu da aka rinka rubuta ilimi sun kasance su ne ainihin wato hodar farko annawa yana ɗaukar hoda annawa yana ɗaukar ƙwallon dabino ina fata an gane wato anan kamar ƙwallon dabino daga shi ne ake fara halittar dabino to yana so ya ce waɗannan takaddu daga nan ne al'amari ya kai aka samu manyan littattafai ya ce don haka su ne matakin farko haka za ka fassara annawa kawai an gane walaƙad kamar hadhihi suhuf hiya an-nawat al-ula lima sannafa fil qarnayn haƙiƙa waɗannan takaddu sun kasance su ne tushen farko su ne matakin farko lima sunnifa na abubuwan da aka rubuta fil qarnaini afani wa salis abubuwan da aka rubuta a karnuka na biyu da na uku min al jawami' na littattafan jami' kamar me sahih bukhari sahih muslim an gane duk waɗannan jami'a ne tirmizi duk a cikin karni biyu aka rubuta musnadul imam ahmad da makamantansu da musnad na tawalisi da makamantansu wal masanid da masanid was sunan da sunan kamar sunan abu dauda da nasa'i da ibnu maja wa gairiha da waɗansu littattafan wato kun ga waɗannan manyan littattafai da kake ganin su kibɗa kibɗa ko ba ba haka aka fara ba a an fara ne da sahifa waɗannan yan sunu da ake dan rubuta su yan ƙanana ƙanana daga haka abin ya fara sai ya kai har inda aka waye gari aka samu kai a kai ina fatan mun gane sayyifatu ali da daga haka ne abin ya fara wannan sahabi zai zauna ya dan rubuta takarda ɗaya biyu daga nan wannan ya rubuta takarda goma wancan ya rubuta talatin daga haka abin ya fara shine annawatul ula lima sunnifa abubuwan da aka da daga baya aka rubuta aka tace to daga ina suka fara daga waɗannan suhuf din daga yan takaddun da ake gani shi yasa kenan a da'awa ko haka ake ɗaukan abu mataki mataki da suna samun fatu ne su gyara da dutse su gyara da haka suke rubutu har aka zo aka samu duniyar takadda har aka zo takarda ana iya shiryawa a shirya su a daure har aka zo ana iya jalladawa a iya sa fata a daure a ce ha za mu jallad har tafiya ta yi tafiya ga shi yau duniyar ilimi ta kai wani salo na rubutu da ba a taba gani ba shine yanzu ana rubutawa a cikin wata kwakwalwa mai na'ura ko na'ura mai kwakwalwa a kuma iya aikawa da shi komai nisan duniya a lokaci guda wa ya san me zai faru nan gaba ya nan gaba za ka iya ɗaukar memory ka kara a kwakwalwarka gaba ɗaya sai kai downloading cikin kwakwalwarka kakka ce ba zai yiwu ba mu da ke karatun technology ba ma cewa abu zai yiwu saboda musamman ma mu mun yarda da Allah kafiri ba ture ma da yarda da Allah ba shi in ka ce impossible akwai wani malami sai dalla maka mali sai ce ba zai yiwu ba yace ba zai yiwu ba ya aka aka wancan da eh karka ce ba zai yiwu ba ba idan an ce maka dan memory haka memory za ka yawo da mujallabai haka ka rufe haka yaka ce shikenan yanzu kana tare da bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da musnad imam ahmad da tafsirai da sai a ce ba zai yiwu daga albani nan ko kusa yaushe ta kabarin shi ko gama bushewa ba te ba ana ce mishi za a zuba qur'ani da hadisi a cikin kwamfuta yana cewa wa hal tutiqu zalik ita za ma ta iya dauka ta isa sai ga ita kanta wannan magana da yake faɗi ita ma a cikin kwamfuta duk ga littattafan nashi kaf an zuba su a kwamfuta tare da waɗanda suka gabace da waɗanda suka zo baya so kar ka taɓa cewa ba zai yiwu ba ya kar kai mamaki nan gaba za a yi na'urar da yake za ka ɗan samu ɗan memorin ka tsaf ka kwashe abin da kake son kwashewa sai a ce manna shi a goshinka in ka manna kai shi kenan ya ce shi kenan ka haddace kar ka ce ba zai yiwu ba to mun dogara ga Allah kuma mun yarda da Allah saboda da an ce maka abin da ya faru yanzu zai yiwu kwakwalwarka za su za ta istigrabin wannan jiddan to a cikin harka ta kimiyya da fasaha musamman wadda take dauke da tauhidi ba abin da ba zai yi ba sai dai ba a yarda da Allah ba ko an fahimta jama'a gashi ne yana cewa rafa'a samawati a bi ghairi amadin bai fice bi ghairi amadin ya tsaya ba sai ya ce tarawnaha kenan akwai ne akwai amad din amma dai ku dai ba kwa gani مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ga wannan ya taho kogi nan ya taho ga wannan ya taho in suka taho a ido kana garin sa a hade amma sai ce bainahuma barzakhun akwai shamaki a tsakanin su la yabghiyan ba sa iya haɗuwa don haka in suka taho sai kuma kowa ya koma marine biologist wato waɗanda ke karatun biology na teku su kuma ba biologist ne na nan duniya na kwaro da kudan zuwa a marine biologist su kuma suna karatu game da teku halittun cikinta su da kansu sun gano cewa akwai wani abu a tsakanin waɗannan ruwa guda biyu gashi nan da ka kama hanya za ka tafi na kwaja ga river buruwa taho ga river niger sun taho sun haɗu sai ga wannan da duhu wannan da haske lokacin wancan da duhu wancan da haske haka sun haɗa ma ba sa shiga juna in suka zo suka haɗu kuma sai su koma mu ma Allah mana marajal bahrain gashi a nan Najeriya bainahuma barzakhun to haka da yace rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha ha to shikenan saboda haka gashi nan wato al'amura nan mutane sun zauna ne an saka sa a kurki an kulle da kwado kuma an jefar da makullin kwadon a kogi mutum ya lokuwa da sai ce ba wuri ba shi ne sai wallahi abin da suka yi mana jama'a wato tun farko mu tun ranar farko ilimi ba a daure kawai sai a miƙa ka a hannun malami sai abin da ya gaya maka man qala li shaykhihi lima la yaflahu la yaflahu wanda ya ce malam dan me ka ba to ba zai shiga aljanna ba ka biyan iska makaryata duk malamin da ba a kalubalanta shi ba kanyata shi ba kalubalanta Allah ga mata malam magana da ka fara mana mun je mun duba ba mu gani ba sai ce ku kawo ku gani sai ce gata sai ce wallahi ba inda basu duba ba sai ce a ai ita wannan maganar inda kuke zatanta ba anan ya kawo ta ba to daga nan sai fara musu bayani ai shi wannan littafin ga irin ɗabi'un shi kun ga kalubale kenan kun jefa mai kalubale shi yanzu gobe zai gane cewa an yace muku ku duba littafi kaza ya kamata ya bayyana muku irin ɗabi'un littafin ko kun fahimta to ga cikin harkar ilimi jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yake cewa na'am wannan magana tana nan ita ma a cikin tabaqat ta ibnu sa'ad da kuma taqyidul ilmi na khatib sannan sai yace tadwinul hadith fi as-suhuf wa tanaqulaha بين الشيوخ والتلاميذ ولقد كان هذه الصحف من كلام توانا ورنكو قال الحافظ ابن رجب الحنبلي الحافظ ابن رجب الحنبلي yace wallazi kana yuktabu fi zaman as-sahaba wa tabi'ina lam yakun tasnifan murattaban mubawwadan rubutun da ake yi a zamanin sahabbai da tabi'ai ba rubutu bane a tsare wanda yake da babi babi innama kana yaktubu lil hifz yuktabu lil hifz ana rubutawa ne kai don a haddace wal muraja'a da kuma aje ana ainihin bita ana maimaitawa faqat kawai da haka misali yanzu misali lambar waya ce ka haɗu da wani a ƙofar banki sai faɗa ma lambar wayar shi sai ka samu biro kaga ko a hannunka baka iya rubuta don so kake kai ta duba an jima baka haddace ta shikenan ka goge ta don ba ma makasudin ba hazza ne ta kake so kai ba kana so ta taimake ka ne wajen ka iya haddacewa na haka a zamanin sahabbai ba rubutu ne ake murattaban مبوبا على الابواب الفقه والتوحيد والرقائق با سيدي كو انا اينين للحفظ والمراجعة ثم انه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف sannan kuma a zamanin tabi'u tabi'ina sai aka yi ta rubuce-rubuce wa jama'a ta'ifatun min ahli al-ilm kalam an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai aka samu wasu yanki daga cikin ainihin malamai sai suka rinka tattara maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ba'dhum jama'a kalam as-sahaba wasu su ma sun rinka tara maganganun sahabbai to kun ga irin wannan magana ce ake samun shubha akai cewa ai gashi ibn rajab ya ce daga baya aka samu zamanin tabi'u tabi'ina waɗanda suka fara rubuce-rubuce me yake nufi da rubuce-rubuce a nan tasnif sannafawa tsarawa amma asali rubutawa tun a zamanin annabi da sahabbai ana yi amma a zamanin tabi'u tabi'ina aka fara tsarawa sune su Abdurrazzaq as-Sanani su Imam Malik su Ibn Jurayj suka yi ta waɗannan tsare-tsare da sauransu almajiran almajiran su suka biyo baya irin su Bukhari su Muslim su Imam Ahmad suka yi ta rubuce-rubuce su ma قال عبد الرزاق عبد الرزاق يتي أول من صنف الكتب فرقم وان بفعل صار متتفي ابن جريج وصنف الأوزاعي حين قدم على وحي ابن كثير كتبه الإمام الأوزاعي شما بيئسوغ وحياء كثير يذون بيربوتا لتتفنشي وأنه مقرأ تمانا أشره إلى الترمذي ومن أمثلة هذه الصحف تلقيت مثالي إلى إلى وأن تكبود أكا ربوتا ما يليقاسك ما هكا ألف نفرق صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحيفة أبو بكر الصديق الله يقارى مش يرضى تكبر أبو بكر فيها فرائد الصدقة أتكنت أكوي بواني دنجري الصدقة wannan takabbar kamar da zamu zo mu ji tana nan da yawa Imam al-Bukhari ya rawaito abubuwan da ke cikin ta hakan ka karanta Bulughul Maram ma duk zaka samu kadan daga abubuwan da aka rawaito a cikin ta yace rawal khatib bi sanadihi ila Anas ibn Malik anna Abu Bakr as-Siddiq ba'athahu musaddiqa khatib al-Baghdadi ya rawaito da isnadi shi tare da cewa wannan dabi'a da professor yake dabi'a ce ta kokarin takaitawa amma malaman hadisi suna kyamata ka ce rawa ne bi sanadihi ya kamata ka kawo isnadin ko kuma ka ce rawa na ƙarshe dai abin da ake so ka faɗi ingancin magana ko rashin ingancinta ma insha Allah waɗannan maganganu duk sun tabbata Habib al-Baghdadi ya rawaito da isnadin shi har zuwa Anas bin Malik Allah ya ƙara mishi yarda anna Abu Bakr as-Siddiq lamma Abu Bakr as-Siddiq ba'athahu musaddiqa abubakar ya aiki anas a matsayin musaddiqa mai zuwa ya tattaro sadaka wato sa'i kenan wa kataba lahu kitaban sannan sai rubuta mai wata takarda shi wa kenan abubakar fiha fara'idu sadaka a ciki akwai bayani dangane da farlancin sadaka wa alaihi khatamu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma akwai hatimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fihi kuji a cikin wannan takabba sai ya ce hazihi faridatu sadaqa allati faradaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan bayanan sadaka ce ta farilla wadda manzon Allah ya farlanta ta alal muslimina ga musulmi alhadis bi tolihi malai yace ka je ka duba wannan hadisi gaba ɗayan shi da tsawon shi kashi ne yana cikin sahihul bukhari a cikin ainihin wato lamba hadisi ta 1454 haka kuma ya zo cikin taqyidul ilm yanzu kun ji abubakar ya rubuta ne a ya rubuta hadisi dogo wanda yake da bayanin sadaka saniya kaza ga yadda ake karbe akuya ga yadda ake karbe dawakai ga hukuncin su jakuna ga nasu tantabaru komai ga nashi mana waɗanda ake karbe da waɗanda ba a karbe da ya gama tsaf sai ce wannan shine bayanin yadda zakka ta farilla take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sai ya aika da ita zuwa ga Anas ma'ana wasiƙar ta bayan Anas Anas da aka tura shi je karbi zakka kenan Anas ya ce kawo zakkarka kai da kake da shanu kaza in ka ce a'a sai a ce hadhihi sahifatu Abi Bakr an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga takardar da Abu Bakr ya ruwaito ya rubutawa Anas kuma daga manzon Allah ya ruwaito abin da ke cikin ta jama'a kun fahimci wannan da kyau kun ga yanzu wannan da suke cewa in ba sayyidina Ali ba haka yan shi ake cewa in ba sayyidina Ali ba ba wanda ya rubuta na'am sahifa Ali tana nan a makarantar nan muna da ita lokaci zai zo za su fito da ita kamar yadda yau gashi mun na saba ta kai fito da wasu amma abin da muke cewa ta ya sayi Hafsa Abubakar ma tana nan ga ta nan cikin sahihul Bukhari ko an fahimta gaba ɗayanta tana nan a cikin sahihul Bukhari gashi lamba ta 1454 ga ta cikin kitabu taqyidul ilm na al-imam al-khatib al-baghdadi to me yasa baka ce kaza ko kun fahimta shi yasa ahlus sunna ku tashi ku san sunna ba'un sai ce sahifatu ali ibn abi talib sai kuma sahifar ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda akhraj al-khatib wa ibn abd al-barr min iddat turuq an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu khataba an-nas fa qala ali ne ya tashi ya khutuba ga mutane yace man za'ama anna indana shay'an naqra'uhu laysa fi kitabillahi ta'ala wa hadhihi as-sahifa faqad kadhab wanda bi ya cewa mu ahalul baiti mutan gidan manzon Allah dangin shi ɗayan shi surukan shi matan shi jikoki tattaɓa kunne muna da wani abu ba ƙur'ani ba muna da wani abu ba abin da ke cikin wannan takabba ba muna karantawa namu na musamman faqad kadhaba haƙiƙa yayi ƙarya qala rawi anhu wanda ya rawaito wannan magana da Aliyu sai ce wa kanat as-sa'ifa mu'allaqa fi sayfihi ita wannan takabba ta kasance tana rataye ne ko tana makale ne a cikin takobin shi idan ya tashi zura takobin shi sai nan nada takabbar sai zura su tare ina fata an gano wa fiha asnanul ibl a ciki akwai asnanul ibl shekarun raƙuma sun to asnan dan na je wani a rediyo na je na wa'azi yana fasara hadisin nan yana cewa a ciki sai gashi ya fito da haƙoran raƙumi asnanul ibl ma'ana raƙumi dan shekara kaza ga abu ra'ayi mai zaka dan shekara kaza an gane wa shay'in min al jarahat da kuma bayani dangane da rauni wanda ya ji wa wani rauni iri kaza ga abu ra'ayi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma magana da manzon Allah yace al-madinatu haramun madina harami ce ma baina irin a ma baina irin irin ne ko ir ir ir menene asali ir ir jaki jaki da yake tsirara idan ka dubi dutse ne yana nan a madina amma an karin bai daga kamar jaki ne haka shi yasa sai suka sa mishi kawai aurakin jaki dutse ne amma siffar dutsen sai kamar jaki ɗaya dutsen shi kuma gashi nan haka kamar sa sai suka sanya mishi sau ɗaya na kudu ɗaya na arewa sai annabi yake cewa tsakanin dutsen tsir da dutsen sauro to shi ne harami duwatsu ne ko ne ka dube shi yayi kama da dabba kamar nan ba gashi muna da dutsen amare ba in ka dubi dutsen amare sai ka ga kamar amare ne aka taho in ma ka je kana bincike kasa hausa sai ka ji akwai tarihi wai amare ne sun ɗauko za a kai amarya sai yaƙi ya taso sai suka ce mu dai Allah kamar da mu dutse shi kenan sai suka zama dutse bahaushe ai bahaushe akwai hadisan kabo a kan shi Allah ya kiyaye dutsen amare gashi nan ko a wata ƙasa ce eh eh shi ne a garin kaduna Allah ya kyauta na'am aha ina ne wa al-madinatu haramun ma bauna irin ila saurin tun daga ir har zuwa sau ku kiyaye faman ahdasa fiha hadasan wanda biya kirkiro wata shegantaka bid'a kenan wanda biya kirkiro wata bid'a aw awa muhdisan ko ya sauki dan bid'a ya bashi gidan haya ko gidan zama ko siyan mai da fili fa alaihi la'natullah Allah ya tsine mishi albarka wal mala'ika tsinuwar mala'iku ta tabbata akan shi والناس أجمعين سينور متاني كب تسوك أكنشي الحديث بطوله كرنت حديث جبابونشي to kaga wannan sahifar jama'a kamar yadda nace jama'a akwai lokacin da nake so zan fito da ita zan zan ba da analysis akan ta sahifa ce yar karama ta sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah madaukakin sarki ya tsara mushi yarda tana nan muna da ita a makarantar nan kusan shekarar 30 tsohon professor ya buga ta rama haka waɗannan abubuwan duk da ya faɗi tana nan a ciki ita ma wannan sahifar tana nan mabsusa fi sahih al-bukhari wa muslim tana nan ko ina an rawaito ta cikin sahih al-bukhari da muslim haka ba mu sabon abu bane an gani wallahi ce a to ai shikenan a a cikin riwayar bukhari na tambaya aka yi sayyidina ali ko mutan gidan annabi annabi ya keɓe ku da wani abu wanda bai karantar da mutane ba yace a littafin Allah nan da kuka sani sai kuma yake wa ma sai har yi sahifa sai abin da ke cikin wannan takarda irin sai zai sai ka bi suwa na ba ta gane ba da yake shi an ci za ga akwai gurbi dan a cikin abin da za ga ga shahar wani abin da mushafin fatima fatima ne za su zo duk suna inkarin waɗannan abubuwa da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa zundi ɗan Allah ne ba za su taɓa gaya maka gaskiyar da a wasu ba duk abin da aka gano aka faɗa sai su musu ana nan sai ka ji ya bayyana waɗannan kasusuwan da muke ta sa muku yanzu suna fitowa suna ɓoyewa sashi abubuwan suna ta fitowa saboda yanzu zamani ne na recording da zai zaunar da su ne a zaure ya gaya musu shikenan to ashe cikin su sai a samu wani ya sanya wayar shi haka yana dauka daga haka ne abubuwan suke bayyana shikenan bayan kwana biyu shi yana ganin zai faɗi wata magana ya hujja ta malamin su a cikin haka sai kuma a ji wannan garam ta bayyana shine abubuwan suke ta bayyana a lokacin da muke cewa yan shi'a na bagin sahabbai a nan kasar har ahlus sunna yan izala yan uwan mu haushin mu suke ji sai ji an kunce suna bagin sahabbai ina aka ji suna bagin na ce ai kaɗan kaɗan ne tukuna lokaci ne zai kai yanzu ai sun kafa tarakuna ne suna son su kama mutane lokacin shikenan kafin ankara shikenan sai ga bagin ya fara bayyana abinda nake cewa idan a musulunci malami ba amintacce ba ne sai ga abin da kake so to ƙarya ce malanta kenan wato da yana faɗa maka abubuwa ne kana yadda saboda sun yi daidai da son zuciyarka yau sai ya ɗauko wata magana sai ce ta ga wane eh to wane ɗan shi'a ne haka da hujjar da zaka ce a ƙarya ne sai dai ka nemi ina ƙarin bayani sai ce maka ga kaza ga kaza ga kaza sai ce maka amma abin bai bayyana ba nan gaba zai bayyana an fahimta jama'a to wallahi abin ya daure mana kai jama'a lokacin nan ni mun riga mun gano waɗannan su zo su shi'a suke yi amma suna koyewa har sakin hannu a sallah har sakin hannu a sallah zazzaki yana sakin hannu a sallah yana runguma hannu a sallah har yi ɗalibtaka a abu suna daga cikin ɗalibai masu zafi da su da su bashir umar ali suna runguma hannunsa a sallah ana rikici da su yana dawowa daga iran 1979 sai dawo yana sakin hannu a sallah sai muka ce wannan na daga cikin alamar shi'a sai aka ce a ai malikiya ce wallahi ba ni manta a kofar masallacin mu a can gidan Alhaji Mal direba muka jawiya da wani haka dan Bauchi ne wani bafulatanin Bauchi nace mishi shi'a ce sai ce a wallahi malikiya yake ni nace mishi kai baka san shi ba fa mu muka san shi ba sai fa ka tsallako ne daga wata kasa ka zo ka ganshi yanzu da haka yake yin sallah to me yasa ya dawo na yin haka yanzu nace yin haka na Abubakar gumi shine malikiya amma na zazzaki haka eh ja'afariya ce imamiyya domin malikiya suna sakin hannu a sallah suna cewa rungumewa makaruhi ne shi'a kuma suna sakin hannu a sallah suna cewa rungumewa yana fata sallah kuma yana kafirtar da mai aikata shi to sai daga baya kuma abin takeici shine babu mutanen da suka cuce mu a cikin fagen nan ta da'awa jama'a irin yan uwan mu ahli sunna su bari mu karantar da matasa sunna a kyamatar da matasa bid'a suka yi ta kawo cikas kuma idan bid'ar ta tabbata sai kuma mu ji sun yi shiru lokacin da suka matsa mu kanmu suke zargi yan shi'a ne kuma mu muna fada da shi'a kuma suna ce mana mu yan shi'a ne kuma da shi'a ta bayyana sai muka ji sun yi shiru suka zo muna yin rukuwa suna ce mana bokayen masallaci da bokayen suka bayyana kuma bokayen gashi da gaske kuma sai kuma muka ji sun yi shiru to sai kasa gane irin wannan wannan da baibaye ina son ku gane ya jawo matasa da bala'i waɗanda abin da matasan suka tsammata a lokacin shine malaman su su yi shiru su kyale su mu karantar da su yau da malaman ahlus sunna suna da yawa a cikin matasa amma a'a sai aka yi ta tsoratar da su aka yi ta tsoratar da su sai suka koma gefe guda aka hada su fada da mu wasu su sun gan mu ba sa gaishe mu wasu suka daina mu'amala da mu can kuma da suka koma ba a karantar da su ba shi kenan bayan kwana biyu kawai sai da ya fita daga cikin ruhin addini da karatu su ba ma abin da suke tsoro ka a sake samun wani albani na biyu a kusa da su ya zame musu alaƙaƙai to wai me alaƙaƙai wai dan me zai rinka karantar da abin da su ba za su iya karantarwa ba idan haka kawai sai ka je sai ka samu anguwanni a zariya ga sunan sun cika da ahli sunna amma shiru ba a da'awa ta ahli sunna in an daure shi ne ba a samu wani magariba da isha yana karanta musu mukhtarul ahadith an-nabawiyya in an daga da yawa shi ne ba a samu wani yana karantar da minhajul muslim in an samu wani da yawa shi ne ba a samu riyadu salihin ko indatul ahkam ko bulugul maram ka je ka samu karatun babu tacewa to abin da yake tsoro shine waɗannan matasan yaban su suka zo suka koyo wannan ilimin suka zo to za su magana tacewa to sai kuma ya shi tashi halanta ta shiga hadari na kai sai firgita su in ya firgita su shikenan shi ba wai abin da ke da muhimmanci su yi irin nashi karatun ba kada dai su yi wancan dan ya ci gaba da rike wutar shine malami ina tabbatar muku wannan abin ba karaman musiba ce ahlus sunna suka ja mana ba domin wannan na daga dalilin da yasa yau zaka cewa anguwanni ɗari a zaruwa da wahala ka samu matashi wanda yake da ilimi na tacewa ilimi na tacewa amma zaka cewa zaruwa ne shekaru talatin da suka wuce duk matasan suna tsalle suna son su tawo su koyi karatu amma sai a ce musu kai ku yi a hankali ai dan shi'a ne shikenan to limamin ka ne ya faɗi shine limamin juma'a shi ya daura auren uwarka shi ya kaza sai ka bari shikenan kuma in ka koma shi kuma sai bakka shiru sai ka zauna bayan kwana biyu sai jikinka ya mutu shikenan ka daina karatu ka daina kaza to shi dai a nan nahiyar shi ya zauna lafiya na haka zai tashi ya ci gaba da faɗin ƙarya babu wani wanda zai kalubalance shi cewa wannan ƙarya ne to kun san sharri ana nan sai shi a sai ta danno to in ta danno kuma shi dama ba zai iya mukawamar ta ba amma waɗannan matasan ba an ba su tsawon lokaci zuwa san da shi a ta danno to ba su ne malaman da za su iya mukawamar ta da haka shikenan sai aka waye gari kusan ko ina sai ga gashi nan ga ƴan shi'a nan sun taho suna ta kazar kazar amma su kuma waɗannan matasan ba sun ja baki sun yi shiru saboda wallahi in ba da da'awar salafiya ba babu bid'ar da zaka iya fada da ita a duniya wallahi Allah dan ka tsaya da da'awa ta kungiyanci ko ta mazabanci ko ta dariƙanci kai kanka dan bid'a ne yaushe zaka iya fada da bid'a amma da'awa as-salafiyya ita ce hurra mutlaqa za ta baka cikakken yancin kai karatu ka dogara da abin da yake da dalili sannan baka shakkar kowa sai wanda yake da dalili shikenan don haka duk abin da ya taso za ka ce ga matsayin wannan abu ga matsayin wannan abu saboda mai ka shirya ma abu to ba haka ta faru ko wallahi ƙarwa ne ku ji an bid'a sun yi ƙarfi a irin yadda suke ƙarfi a yanzu amma sai aka samu rauni ya bayyana cikin ahlus sunna shine abin da nake gaya muku ran nan yanzu shi sabon shugaban izala malam balalau da ya hangi haka sai da wallahi dole a gayyato matasa da suka yi karatu ku taho cikin al'amarin nan ku zo duk abin da ya tabbata sunna ne ku faɗa Allah sarki bayan bala'i ya riga ya yi girma wannan abin da an bari na yi shi shekaru talatin da ta wuce a yanzu ba a buƙatar sai an ce wasu su taho kana nan a izalar ba sai ka fita ba amma ka iya ilimin ka na ta haƙiƙi kasu nan haka nan suke ta karatu wannan yana shafi'iya wannan yana kaza suka taru gaban ibnu taymiya ya karantar da su ka koma duk mazhabar da zaka ci gaba da bi ka ci gaba amma dai almuhimmu ilimin ka ya zama ingantacce ne don haka duk bala'in da ya taso kai kadai zaka iya maganin shi ibnu abdulhadi ce mishi ake alhambali ibnu kafir ash-shafi'i ake cewa ibn rajab almajirin ibn al-qayyim ne ce mishi ake alhambali amma dukkan su sun yi karatu na tacewa don haka duk bala'in da ya taso za su iya mukawamantar shi ashe ba cewa muke bar kungiyar izala ka zo ka zama wai salafiya ba to mu ma da mun zama kungiya kenan amma a kana cikin kungiyar izala amma zo ka iya ilimi na ta haƙiƙi kai kuma ahlus sunna ne to duk bala'in da ya taso ku ne malaman sunna amma sai ka ce a'a ku koma gefe guda sai ku koma gefe guda na haka boko haram ya taso izala ba za ta iya mukawamanta shi ba shi'a ta taso ba za ta iya mukawamanta ba duk wata bid'a taso ba za ta iya ba domin ne mukawamanta ba shine a hawa azin kasa a ce yan shi'a kafirai ne ba za bi su wannan ba da labari ne wannan labarin duniya ne su ake aje a binciko aƙidojinsu ɗaya bayan ɗaya a zo a shiryo rubutacciyar lacca a faɗin me malamai suka faɗi a kansu ana haka kuma ana karantar da waɗannan ɗaliban zuzurutun ilimi na sunna shi kenan an samu malamai kenan mustaqbaliyan amma sai zama ina Allah madaukakin sauke tsare mu to wannan shine bayani dangane da sahifa sayyidina ali gashi ne yace ita wannan sahifa ita ma bukhari ya rawaito ta a cikin kitabul ilm lamba hadisi ta 1111 nan ma yace ka duba taqyidul ilm na al-khatib al-baghdadi da kuma littafin ibnu abdul barri insha Allah ta'ala idan mun zo karatu an jima zan yi kokarin fito da wannan sahifa domin nuna muku ita ku ga ainihin abubuwan da ke cikin ta insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk